الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala dukan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na rana asabar 25 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 18 ga watan biyu shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir don haka insha Allah ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi muna iya gabatar da su na'am na'am bismillah na'am wai tambayar dan uwa shine dangane da abin da ya gabata a darasinmu na bukari a jiya wanda malam ya yi babi na musamman babu sadakati kablar rod baban da ke bayani dangane da cewa musulmi ya yi kokari ya yi sadaka kafin a dawo masa da sadakar shi wanda a karkashin nan malam ya zo da hadisai kusan guda hudu wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ke faɗa ga sahabbansa cewa ku yi ƙoƙari ku yi sadaka manzan Allah ya ce domin nan gaba akwai wani zamani da zai zo mawadaci zai ɗauki sadaka ya kewaya ya kewaya ya rasa wanda zai karbi sadaka shi shine manzo Allah ya ce mutumin da aka bujiro masa da sadakar sai ya faɗa ga shi mai sadakar ya ce masa inda ajiyar ka zo min da ita da na amsa to shine wai dan uwa yake tambayar cewa to idan ka ɗauki sadakar ka kewaya ka kewaya baka samu ba wanda zai amsa shin kana da ladan sadaka kwarai da gaske wannan yana daga cikin faɗakarwar mu a darasi na jiya kenan ba mu samu ba mu kai kana da ladan niyya amma baka kai ba ladan wanda ya bada sadaka aka amsa saboda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahihai hadisi na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah ta'ala kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana zalik فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها وإن هم بها فعملها كتبها الله تعالى عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة الحديث wanda manzon Allah yake tabbatar mana cewa duk mutumin da ya yi niyya dangane da kyaukyawan aiki wani uzuri ya gitta masa bai samu ba zartar da wannan aiki to Allah zai rubuta masa lada cikakke tamkar ya aikata nan kaga ka da sadaka domin ka bayar da ita amma ka rasa wanda zai amsa don haka kana da lada cikakke a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala kana da ladan niyya sai dai baka kai matsayin wanda aka karbi sadakar shi domin wanda aka karbi sadakar shi yana da lada linki biyu ga ladan niyya kuma sannan ga ladan sadakar da aka amsa don haka kasancewar kwadaitarwa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma mu'mini yace tasaddaku ku yi kokari ku yi sadaka manzo Allah yace fa innahu ya'ti alaikum zamanu alaikum zamanu manzo Allah yace nan gaba wani zamani zai zo mawadaci zai dauki sadaka manzo Allah yace la yajidu man yaqbaluha ba zai samu wanda zai karbi wannan sadaka wanda aka bijiro masa sadakar sai ya ce da shi lau a taita ni biha bil amsi la qabiltuha da ajiya ka zo min da ita da na amsa fa amma ana al yawm fa an fa amma ana al yawm fala hajata li biha amma a yau ba ni da wata bukata game da ita don haka in ya fidda da kyakkyawan niyya bai samu wanda zai amsa wannan yana da lada cikakke a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am alaikun sa wai misali aiki ne kamar ɗan uwa yake tambaya zai yi a banki ma'ana shi a matsayin shi kawai ya amshi kuɗaɗe ne in an zo biya amma ba shi bai ke ɗauka ya bada abin da muke so mu gani ka'ida ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gitta mana ita a cikin alkur'aninsa duk wani wanda ke da sana'a sana'a wadda take haramtacciya to haramun ne a kanka matsayinka na mumini ka kawo masa agaji ta koma wace fuska ce duk bankin da take mu'amala da riba haramu ne musulmi ya zamanto ma'aikaci a karkashinta ko da ɗin shara bai dace bai ya zamanto an gane ko bai ya halatta saboda shi mai saban Allah matukar za a kawo masa agaji to wannan ana ƙara masa ƙarfin gwiwa ne akan ci gaba da yaɗa ɓanna a ban ƙasa don haka Allah ya ce mana wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku yi taimakekeniyar juna a bisa aiki na alkhairi da tsara dokokin ubangijinku kar ku sake ku taimaka ma juna a bisa ɗaukar zunubi da ketare iyaka inda a ce wanda ya zo ya assasa bankin ya zo ya ce wani ina buƙatar ka zamanto ma'aikaci a ƙarƙashi na ya ce masa saboda kana mu'amala da riba don haka ni baya halatta a matsayina na musulmi ya je wajen wancan ɗan uwa shi ma ya kiya ya je wancan shi ma ya kiya ai dole zai dawo kan hanya in har yana da hankali kenan inda a ce musulmi za su kyamaci irin wannan abu dole za a to zai ce menene illar a gaya masa ga illar in yana so a yi aiki a karkashin shi to ya dawo mu'amala wadda shari'a ce yadda da ita don haka kar mu manta hadisi ne sahihi wanda ya gabata a cikin kitabul buyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum biyar wato ya tsine ma dangane da wato riba na farko manzan Allah yake cewa la'anallahu akilar riba ubangiji ta'ala ya tsine ma wanda yake mai cin riba me ake nihi da akilur riba shine wanda yake dauka ya wanda yake amsa an gane ko ko kuma akilur riba shine wanda yake kenan wato mai badawa sai ce wa mukilahu da shi wanda zai amshi bashin da shi wanda ya baka da kai da ka amsa sai ce wa katibahu da shi wanda yake marubucin kaga wanda zai amsa ma ai a matsayin marubuci yake tunda shi zai rubuta cewa to bashin da wane ya amsa a rana kaza to rana kaza ya dawo da shi da shi wanda zai rubuta wanda zai dauka ya bada da duk wanda zai zamanto na hudun su manzon Allah sai ce wa shahidahu yace da wanda yake mai bada shaida akan haka don haka bayya halatta duk wani aiki wanda yake na saba ma ubangiji tabaraka wa ta'ala a matsayin ka na mumini ka kawo agajin ka ko mun kankanta shi don haka kuma in ka bar wannan aiki saboda Allah to wannan alkawari ne na Allah Allah zai canza maka aikin da yafi alkhairi wannan haka ne man taraka shay'an lillahi awabahu Allahu khairan minhu duk da cewa hadisi ne da'ifi amma ma'anar shi ingantacciya ce kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ubangiji ta'ala ya ce lokacin da ibrahimu alaihi salam ya ƙaurace ma jama'arsa saboda ya kiraye su zuwa kaɗai ta Allah a cikin ibada sun ƙi sun nace akan bautar gumaka ibrahimu alaihi salam sai ya ƙaurace musu duk abin da suke bauta ma koma bayan Allah ubangiji ta'ala ya ce wannan ƙauracewa da ya musu wahabna lahu ishaqa wa yaqub sai muka bashi ɗa ishaqa da jika kuma wanda yake yaqub Allah ya ce wa kullun ja'alna lahu nabiyya wa kullun ja'alna nabiyya kowanne Allah ya ce mun sanya shi matsayin ba annabi ne da shi dan da jikan kowanne sai da Allah ya bashi babbar gala wadda babu gala sama da ita ita ce annabta an gane ku shine Allah ya ce kuma wa habna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidikin aliya kaga anan ya kaurace ma mutanansa amma me Allah ya canza masa sai Allah ya canza masa da fiyayyun jama'a ga sunan annabawa Allah ya bashi ɗaya ya bashi shika to don haka duk lokacin da mumini zai bar abu don saboda ubangiji ta baraka wa ta'ala to Allah ya alkawarin zai canza masa abin da ya fi alkhairi akan wannan wannan ka'ida ce in dai ka bar abu saboda Allah to Allah zai canza maka abin da ya fi shi wai ajiyar kuɗi kamar a bankin da take mu'amala da riba idan babu banki wadda take ta musulunci kuma kudin ba za su iya ajiyuwa a gida ba laifi kana iya kaiwa ka aji an gane ko idan ba za su iya ajiyuwa a gida sannan kuma babu wata banki wadda take ta musulunci wadda za ka iya kai kudadenka ka ajiye to ba laifi za ka iya kai ajiya a wajensu wannan larura ce illa kasancewar daɗin fa'ida duk abin da za su ƙara maka na a sanadiyar ka aje kuɗi a wajensu bayya halatta ka ci bayya halatta ka yi wani aiki na ɗaukaka addinin musulunci da wannan dukiya kuma bai dace ba ka bar musu sai ka karɓo wannan kuɗaɗe mutumin da ya fada cikin mawuyacin hali ya rasa tudun dafawa duk da cewa mutum bai rasa tudun dafawa tudun dafawa shine ubangiji tabaraka wa ta'ala to a wannan lokaci sai a jinge sai a damka masa wannan kudi ya biya bukatunsa ba tare da an masa bayanin ta inda kudaden da suka fito kamar yadda malamai suka ba da fatawa akan haka kuma a hausa ma faɗa muki raba mugu da makami wajibi ne bar musu wannan abun da suka baka zai kara musu karfin gwiwa akan ci gaba da yada banna a ban kasa na miki cewa
zama na sai an yi kalkaɗe wannan yatsa
kada yatsa a cikin tafiya wannan ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi in ma ka yi isharar da ita ko kuma ka kada na'am a likitoci wai wannan ba da jini ba da jini wannan taimakekeniya ce wadda ya halatta akwai ma lokacin da zai iya zama wajibi mutum ne ya kwanta rashin lafiya kasancewar jini shi ya yi daidai da naka kuma yana buƙatar ƙarin jini kuma kana da damar da za ka iya ba da jinin in ba a bada ba zai iya kai shi zuwa ga hallaka ya zama tilas a kanka wato ka tsamayar da rayuwarsa daga cikin hallaka dole ka ba da jini amma in ba a shiga irin wannan hali to an so ga musulmi duk mutumin da yake da halin ba da jini to ya je ya ba da jinin sa fi sabilillahi ba da jini wannan taimakekeniya ce wadda Allah ya gina mu a kanta wanda kasancewar akwai wani littafi ma wanda wani malami ya yi shi a tabarru biddam wato yin kyauta da jini saboda Allah saboda hanya ce wadda bai dace ba a matsayin mu na musulmi mu yi wasa da ita saboda lokaci yake kawowa a buƙaci jini kai tsaye kuma babu jini wanda sau da yawa mutum yana rasa rayuwarsa ba tare a sanadiyar rasa jinin da za a ƙara masa don haka irin wannan ya kamata musulmi su yi ƙoƙari akan haka illa kasancewar karka ba da jini da sunan cewa don a biya ka ko a maka wani abu don bai halatta kamar yadda bai ya halatta ka dauki wata gaba ta gangan jikinka ka saida to haka jini shi ma ba za ka ringa saida shi ba sai dai ka bada shi fi sabilillah na'am amma kuma menene wannan dan abu da ake baka na kifi da sauransu idan ka ba da jini wannan kyauta ce aka maka ya halatta ka amsa ya halatta ka amsa
kuma da wanda ya samu sallah rakodi gaba daya da wanda ya samu kamar raka daya haka ladan sai na gaba daya
wai misali mutumin da ya samu sallah gaba daya tun daga kabbara ta farko har zuwa karshe da wanda ya samu raka'a daya shi ladansa yana zamantowa daya ta fuskar fadala ta jama'a ladansu daya domin ita sallah ta jama'a ana riskarta ana samunta ne da sababin samun raka'a wadda take cikakka amma ta bangaren cewa an fara sallah da shi tun farko ya saurari karatun alkur'ani daga liman da sauransu wannan da gaugawa akan aiki wanda yake na alkhairi bayan da za a yi su zamanto daya amma ta fuskar ladan jam'i to wannan gaba ɗaya ba su da bambanci kalima ta subuhun kudus wannan duk sigatul mubalaga ne wanda yana ɗaya daga cikin tasbihin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana a sallah ta farilla ko ta nafila an gane ku sigatul mubalaga ce ma'ana ubangiji ta'ala shine ya kai matuka a wajen tsarkaka dangane da duk abin da bai dace da shi ba haka nan lafazin kuddus da irin su malakut irin su jabarut wannan duka sigatul mubalaga ce wanda babi ne na musamman a cikin darasi wanda yake na nahau na me yake cewa magarba da isha ne ko wai raka a hudu ba hudu ba ce shidda ce kamar yadda hadisi yake cikin sunan ibn majah amma hadisi ne mai rauni kwarai bai inganta ba an gane ko abin da ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yin raka'a biyu bayan magarba illa kasancewar galibi manzon Allah yana yin ta a gida tare da halaccin idan baka koma gida ba laifi a masallaci kana iya yi amma abin da aka fi so wannan raka'a biyu bayan magariba mutum ya yi ta a gida kamar yadda yake cikin hadisin abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda wanda yake bayanin cewa ya kiyaye raka'a goma sha biyu daga manzan allah sallallahu alaihi wasallama a tsawon yini da dare hudu kafin azahar biyu bayan an gama azahar biyu bayan magariba a gida biyu bayan isha a gida biyu kuma kafin sallar asuba wanda ake kiransu suna raka'atul fajr wai misali lokacin da ka iske liman a zama na ƙarshe kai kabbara ka zauna da a gama tahiya ya ce sai su tashi ba tare da sun tada ikama ba maganar tada ikama ma bata taso ba lokacin da kai takbiratul ihram kar suki liman ka zauna kafin ya salamci idan ka tashi karatu zaka ci gaba da shi kamar yadda malamai suka tabbatar mana cewa wannan kabbara da kai ita ce takbiratul ihram don haka ba maganar maimaita ta tare da cewa kuma ba laifi za ka iya yin kabbara domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk a cikin sunkuyawar shi da tashin shi manzan Allah yana kabbara kamar yadda hadisi ne sahihi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabu zaka mun tsaya karshen wato babi na 26 قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة Malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa a cikin dukiya lalle akwai wani haƙƙi bayan zakka. wanda zakka haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala a kan bayansa waɗanda suke mawadata to bayan wannan haƙƙi wanda yake na zakka akwai wani haƙƙi tabbatacce wanda ya rataya a wuyan musulmi wanda Allah ya wadatar da shi da dukiya قال حدثنا محمد بن أحمد ابن مردوية قال حدثنا الأسود بن عامر عن شريك وابن عبد الله القاضي الكوفي عن أبي حمزة عن الشعبي وعامر بن شراحيل عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة ثم تلا هذه الآية التي في البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن الطفيل عن شريك عن أبي حمزة عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في المال حقا سوى الزكاة قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون الأعور يضاعف وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قولا وهذا أصح wato fatima bintu kais Allah ya kara mata yadda ke cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da hukuncin zakka ko kuma an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wata mas'ala ta zakka faƙada sai manzon Allah ya ce da ni inna fil mali la haqqan siwa zaka manzon Allah ya ce lalle a cikin dukiya akwai wani haƙƙi na musamman bayan zakka manzon Allah ya ce akwai wani haƙƙi thumma tala hadhihi al-aya sannan manzon Allah sai ya karanta wannan aya wadda take cikin suratul baqara shine laysa birra an tuwallu wujuhakum sai malam yace al-ayata ma'ana akmilil aya ka cika ayar da kanka shi dai ya maka isharar kowace aya ce manzon Allah ya karanta wannan aya ayar da Allah ke cewa laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib juya fuskokin ku a cikin sallah mahudar rana da mafadarta Allah ya ce ba shi kadai bane ba aiki na alkhairi domin su yahudu alkiblar su wato ita ce mahudar rana kamar yadda 'yan mushau su kuma alkiblar su ita ce mafadar rana amma mu muminai sai Allah ya canza mana da fiyayyar alkibla ita ce ka'aba wanda duk inda kake a fadin duniya ba inda ya zama wajibi ka fuskanta illa ka'aba wanda yake yammacin ka'aba zai kalli gabas wanda ke gabacin ka'aba zai kalli yamma wanda yake kudancin ta ya kalli arewa wanda yake arewacin ta shi kuma ya kalli kudu kamar yadda Allah ya ce wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja shine Allah ya ce ma yace musu laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib kenan albirra a nan sai zamanto khabaru laisa ne muqaddam an da abin da ke bayan tafi tawilin masdar sai zamanto shine ismu laisa muakhar ko kuma ka dawo kira'a ta nafi laisa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib kenan albirru anan ismu laisa ne kenan an da abin da ke bayan tafi tawilin masdar sai ya zamanto shine khabaru laisa shine Allah ya ce juya fuskokinku wajen mahudar rana da mafadarta Allah ya ce ba shi kadai bane aiki na alkhairi sai ya ce walakin nal birra kusan da cewa shi aiki na alkhairi farko Allah ya ce man amana billahi wal yawmil akhir mutumin da ya kyautata imani da ubangijinsa yayi imani da yini wanda yake na karshe wal mala'ikati yayi imani da mala'ikun Allah subhanahu wata'ala gaba daya an gane ku wani kitabi ya yi imani da littattafan da Allah ya turo manzanninsa da su sai ce wannan biyi na sannan ya yi imani da annabawa gaba daya sai ce wa atal mala ala hubbihi sannan ya bayar da dukiyar shi ga mabukata tare da yana son dukiyar zawil qurba Allah ya ce ga ma'abuta kusaci ma'ana danginsa ya bayar da dukiya zuwa gare su shine Allah ya ce zawil qurba wal yatama da marayu wal masakina da waɗanda suke mabukata wabna sabili da wanda yake matafiyi da guzuri ya yanke masa wasa'ilina ubangiji ta'ala ya ce da mabarata wafin riƙabi sannan ya ba da dukiya don fanso da waɗanda suke muminai waɗanda suke bauta a hannun kafirai an gane ko sannan sai ya ce wannan wafin riƙabi wa aqama salata sannan ya tsaye da sallah wa atar zakata kuma ya bayar da zakka sai ya ce wal muhuna bi ahadihim idza ahadu da waɗanda suke masu cika alkawari in sun yi alkawari har zuwa ƙarshen aya kaga a nan da Allah ya ce wa atal mala ala hubbihi zawil qurba ya bayar da dukiya tare da yana son dukiyar ga dangin shi waɗanda suke na kusa da marayu da mabukata da mabarata da bako wanda guzuri ya yanke masa bayan yayi wannan bayani sai ya ce kuma wa aqama salata wa ataz zakat ya tsaye da sallah sannan ya bayar da zakka kaga kenan bayan zakka ashe akwai wani haƙƙi na musamman a cikin dukiya bayan Allah ya ce ya ba da dukiyar shi tare da yana son dukiyar ga waɗannan mabukata ubangiji ta'ala kuma sai ya ce wa aqama salata wa ata zakata ya tsaye da sallah ya bayar da zakka to dan haka shine wannan aya wadda a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi istishhadi da ita akan fadarsa cewa lalle a cikin dukiya akwai wani haƙƙi bayan zakka wato bayan ka fitar da zakka akwai wani haƙƙi na musamman shine malamai suka yi misali kamar yadda Allah ya zana wasu daga cikin wannan aya kamar misali irin yin belin waɗanda suke fursuna na musulmi waɗanda suke hannun arna to a nan in ma bawan da yake bauta a hannunsu ko wanda suka kama shi a fagen daga ka je ka zuba kuɗi ka yi belin shi to wannan haƙƙi ne wanda Allah ya wajauta ma masu dukiya bayan sun fitar da zakka haka nan mutumin da yake cikin tsananin bukata ciyar da shi abinci wannan wajibi ne haka nan duk wani abu wanda yake mai alhurma wanda in ba a saka dukiya wannan abu zai iya hallaka dole mawadata su zuba dukiya a samayar da wannan abu wanda yake da wato kima da daraja don haka da irin kasancewar mutumin da ya zo ya nemi ramce wannan shi ma inda hali dole a ramta masa an gane ko da wanda ya zo mabaraci ya nemi cewa a taimaka masa inda hali dole a taimaka masa kai da duk wasu abubuwa waɗanda suke na dukiya na amfani na cikin gida kamar irin su tukwane su cokali da sauransu irin su ruwa irin su wuta irin da sauransu waɗannan dukkansu ana kiransu dukiya ne ma'ana wannan su ma akwai haƙƙi a cikinsu kenan wancan haƙƙi na zakka haƙƙi ne wanda yake na musamman amma duk wani wanda yake cikin bukata bai wanda ya cancanta a taimaka masa to dole ne ka taimaka masa domin haƙƙi ne bayan ka fitar da zakka wanda Allah ya wajauta maka a cikin dukiya illa kasancewar dai hadisin bai inganta ba hadisin bai inganta ba domin hadisi ne wanda yake ba'if a sanadiyar wancan marwaici abu hamza saboda marwaici ne wanda malamai suka raunana shi don haka amma kasancewar akwai abubuwa wanda kasancewar haƙƙi ne na allah akan bawa duk lokacin da allah ya wadatar da shi wanda wancan haƙƙi na zakka haƙƙi ne wanda yake zaune da gindin kai shi an gane ko illa kasancewar malamai suka ce wancan haƙƙi na zakka haƙƙi ne wanda Allah ya wajabta ma bawansa wannan kuma sauran haƙƙi ne wanda kai kanka a mutuncinka na musulmi bai dace ba a ce a matsayinka waɗannan abubuwa ka nisance su abubuwa waɗanda suke na taimaka ma jama'a musamman wanda yake buƙatar a taimaka masa don haka suka haɗa tsakanin wannan hadisi da wancan hadisi wanda yake cewa laisa fil mali haqqun siwa zakka a cikin dukiya babu wani haƙƙi in banda zakka kaga hadisin kamar akwai cin karo da juna shi da wannan hadisi shi wannan hadisin cewa inna fil mali haqqan siwa zakka lalle a cikin dukiya akwai wani haƙƙi bayan zakka shi ko wancan sai ya ce laisa fil mali haqqun siwa zakka a cikin dukiya babu wani haƙƙi in banda zakka kenan dan haka suka ce to wannan shi haƙƙi ne wanda ya zama tilas mutum yake lazumta ma kansa wanda a mutuncinsa bai dace ba a ce mabukaci ya nemi a taimaka masa yana da halin taimakawa ya ki taimaka amma wancan zakka dama haƙƙi ne wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wajabta maka a matsayin kana da wadata wanda ita zakka sai ta kai misali wannan ko in dai kana da halin taimakawa ko da dukiyarka bata kai zakka ba wanda ya buƙaci a taimaka masa dole ka taimaka masa haƙƙi ne kenan a cikin dukiya shine sai malam ya zo da hanya ta biyu riwaya ta abdullah ibn abdurrahman shi ko daga muhammad ibn bufail daga sharik ibn abdullah al-qadi daga abu hamza daga amir ash-sha'bi shi ma daga fatima bintu qais manzon Allah ya ce lalle a cikin dukiya akwai wani hakki wato bayan zakka wanda dai shi ma wannan hanya bata inganta ba hadisi ne da'ifi don haka malam ya ce wannan hadisi isnaduhu laysa li ma'ana danganan sa ne ba ingantacce bane wannan siga ce daga cikin siyabu tabi'i daidai yake da malamai su ce maka haza hadisun da'if daidai yake da wannan fada ta sa da yace ladda isnaduhu laysa li ma'ana danganan hadisin ba ingantacce bane sai ce wa abu hamza maimunin al'awar yuba'ab illar kenan shine wannan marwaici abu hamza wanda sunansa maimun al'awar don haka malaman hadisi sun raunana shi an gane ko to duka kuma hadisin a kewaya a kewaya ta kan shi ne ke zawa inda a ce hadisin ya zo ta wata hanya ta daban kenan wannan hanya in ta fi shi dama dama za ta iya karfafa shi kenan sai ya zamanto hadisi wanda yake hasan to duka a kewaya a kewayo hadisin kawai ta kan shi yake kewayo shi abu hamza don haka hadisi ne da'ifi bai inganta ba malam ya ce bayan da ismail ibn salim sun rawaito wannan hadisi daga al'imamu sha'abi amma fadar shi ce ba ta manzan allah sallallahu alaihi wasallama ba shi al'imamu sha'abi tabi'i ne daga cikin tabi'ai fadar tabi'i ko ko ta inganta ba ta zama hujja a cikin addini ba ma ta tabi'i ba ko ta sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba hujja ba ce a cikin addini wasu malamai suka ce takan iya zama hujja a inda ba a samu wani sahabi ya saba masa amma matukar sahabi zai yi fada a samu wani sahabi ya saba masa to wannan baya zama hujja a cikin addini malam ya ce wa haza asahu wannan kuma shine mafi inganci fada ce ta al-imamu sha'abi ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bace na cewa lalle akwai wani haƙi a cikin dukiya bayan zakka illa kasancewar duk mutumin da yake da mutunci in aka nemi ya taimaka musamman mutumin da yake cikin tsananin bukata dole a taimaka masa kuma akwai wanda abubuwan da kasancewar duk mutumin da yake da mutunci ba zai yi ruwa da su ba kamar irin kayan amfani waɗanda suke na cikin gida irin su diga su hilo su wantarya su tukunya su ashana su cokali su turmi da sauran kayan ayyuka waɗanda suke na amfani na yau da gobe sunan su dukiya amma hakki ne duk wanda ya nema a bashi aro to wannan dole ne ka bashi aro ka taimaka masa matukar za ka iya bashi amma in ka tabbata in an ara ba a dawo ma da kayan ka to wannan illa ce wanda kuma za ta iya hana ka nan gaba ka ibada ba babu ma ja'a fi fadli sadaqa wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na fadlar sadaka in aka ce sadaka ta hada sadaka ta wajibi da wadda take ta tadawuyi wanda zakka kar mu manta bayani ya gabata Allah ya kira ita da sunan sadaka kamar yadda Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim da fadarsa inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha al aya to dan haka da yace babu fadli babu ma jaa fi fadli sadaka sadaqa wato babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo na fadlar sadaka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا قتيبة هو ابن جميل هو ابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا الليث هو ابن سعد الفهمي المصري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة قال وفي الباب عن عائشة وعدي بن حاتم وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وحارثة بن وحارثة بن وهب وعبد الرحمن بن عوف وبريدة رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وابن كريب الحمداني الكوفي قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي قال حدثنا عباد بن منصور قال حدثنا القاسم بن محمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتسير مثل أهد وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ويمحق الله الربا ويربي الصدقات قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا روي عن مالك بن أنس وسفيان بن أيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسم فهذا لا يكون تشبيها وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا صدقة بن موسى عن ثابت وابن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان فقال شعبان لتعظيم رمضان قيل فأي الصدقة أفضل قال الصدقة في رمضان قال أبو عيسى هذا حديث غريب وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا عبد الله بن عيسى الخزاز البصري عن يونس عن يونس بن عن يونس بن أبي عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتدفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه wato a wannan babi wanda ke bayani dangane da fadala ta sadaka malam ya zo da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda wanda ke cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa mata saddaka ahadun bi sadaqatin min qayyib manzon Allah ya ce ɗaya daga cikin jama'a ta musulmi ba zai yi sadaka sadaka ta dukiya wadda take ta halak an gane ko sharɗin karɓuwar sadaka dole sai da imani imani wannan shine sharɗi wanda yake na farko duk wanda yake ba musulmi ba duk dukiyar da zai ciyar da ita ubangiji ta'ala ba zai sauka ba zai karba ba don haka lafazin ahad kenan anan sai ka kaddara minal musulmi ma tasaddaqa ahadun in ma ka ce minkum bi sadaqatin min tayyib ɗaya daga cikin ku ku jama'a ta musulmi manzon Allah ya ce ba zai taɓa yin sadaka sadaka wadda take ta dukiya ta halak abinda ake nihi da ƙwayyar anan dukiya ta halak kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtu ubangiji ta'ala ya ce ya ku jama'ar muminai ku ciyar daga cikin daɗaɗan abin da kuka nema ma'ana dukiya wadda take kyaukyawa ta halak ubangiji ta'ala ya ce ku ciyar da ita shine sai manzon Allah ya ce wala yaqbalu Allahu illa tayyib wato ubangiji tabaraka wata'ala bai ya karbar duk abin da za a gabace shi da shi na sadaka sai dukiya wadda take ta halak sai ya ce illa akhadha illa akhadha ar-rahman bi yamini wannan sadaka da bawa zai yi face sai ubangiji tabaraka wata'ala ya karbe ta da hannunsa na dama wanda ya dace da girmansa na'am sai ce wa in kanat tamratan wa in kanat tamratan yace in dan dabino ne daya bawa ya dauka ya bada manzon Allah yace tarbu fi kafir rahman wato wannan dan dabino daya zai ringa da duwa yana bunkasa a cikin tafin ubangiji tabaraka wa ta'ala nan akwai tabbatar ma ubangiji tabaraka wa ta'ala sifa ta tafi daman tafi a hannu yake illa kasancewar shi ya san hakikanin yadda hannunsa yake da yadda tafin hannunsa yake shine ya ce tarbu fi kafin rahmani wato wannan ɗan dabino ɗaya da ka ɗauka ka ba da fi sabilillahi wato zai ringa daɗuwa yana bunƙasa a cikin tafin ubangiji tabaraka wa ta'ala hatta ta kuna a'azama min aljabal wannan ɗan dabino ɗaya manzon Allah ya ce sai ya fi dutse girma a ranar kiyama kama yurabbi ahadukum faluwa aw fasila kamar yadda ɗayan ku ke tattala wato dukushin dokinsa ko kuma ɗan taguwa alfasil wato shine ɗan taguwa wanda jam'unsa in ma ka ce faslan ko kuma ka ce fisal kamar yadda shi falu wato shine dukushin doki kenan shine manzon Allah ya ce kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fasila kamar yadda ɗayan ku ke tattala dukushin dokinsa wato ko kuma ɗan taguwar shi wannan kokonto ne aka samu daga wato marwaicin shin manzon Allah ce yi kama yurabbi ahadukum faluwahu ko kuma ce yi kama yurabbi ahadukum fasila kar mu manta a darasi na jiya ya gabata darasin mu na Bukhari babu kokonto a cikin wacce riwaya kama yurabbi ahadukum faluwa kamar yadda ɗayan ku ke tattala dugushin dokinsa a takaice kenan wannan hadisi me yake nuna mana fazala ta sadaka ko mun kankantar ta in dai ka dauka kai in dai ka yi fi sabilillahi ka cika sharuɗa dukiya ce asali dai dukiya ce wadda take mallakar ka bayan mallakar ka ce sannan kuma dukiya ce wadda take ta halak sannan kuma ka bada da kyaukyawar niyya sannan kuma ka bada wato da daɗin rai an gane ko sharaɗi biyar ne muka zana jiya sharaɗi na farko ya zamanto mallakarka sharaɗi na biyu ya zamanto dukiya ce wadda take tsarkakakka ma'ana wadda kake so ba abin da ba ka so ba sharaɗi na uku ya zamanto an samu kyaukyawar niyya sharaɗi na hudu ya zamanto an samu daɗin rai lokacin da za ka ba da wannan dukiya ɗayan ya kwanta mana sharaɗi biyar muku yawa ya zamantu dukiya ce ta halak an gane ya zamantu dukiya ce ta halak kenan in ta zamantu mallakar ka kenan ya zamantu dukiya ce ta halak sannan ya zamantu dukiya ce zaɓaɓɓa wadda kake so sannan ya zamantu ga kyaukyawar niyya sannan kuma ga daɗin rai wannan sharaɗa su ne biyar to ko mun kankantar sadakar in dai ka bada ta to ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan sadaka Allah zai ringa tattala ta a cikin hannunsa wanda ya dace da girmansa wannan sadaka sai ta fi dutse girma a ranar kiyama haka za ka same ta ma'ana misali ne manzon Allah ya mana yadda ɗayan ku yake tattala dukushin dokinsa ko ɗan taguwa to haka ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ringa tattalin wannan sadaka sai ta fi dutse girma a ranar kiyama to wannan shi yake nuna mana fadala ta sadaka duk abin da ka bada in dai ya samu karkuwa a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala to zaka same shi ya zama linki linki a gobe kiyama shine yace wa wannan babi malam yace akwai hadisi daga Aisha hakanan daga Adi ibn Hatim wanda ya gabata a darasin mu na Bukhari da Anas dan Malik da Abdullahi ibn Abi Aufa da Harifa ibn Wahab da Abdurrahman ibn Auf da Buraida ibn al-Husayb gaba ɗayan su sun rawaito hadisin da zai iya zama a ƙarƙashin wannan babi wanda ke bayani dangane da fadala ta sadaka malam ya ce hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda hadisi ne kyaukyawa ingantacce domin na cikin bukari da muslim sannan ya zo da hadisin alkasim ibn muhammad ke cewa na ji abu huraira allah ya kara masa yadda na faɗa cewa inna allah ya kabalu sadaka lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ke karɓar sadaka wa ya akhudhu habi yaminihi ubangiji ta'ala yana karbanta wato da hannunsa na dama fayurabbi hadi ahadikum sannan ubangiji ta'ala ya tattala wannan sadaka ga ɗayan ku kama yurabbi ahadukum muhra wato kamar yanda ɗayan ku wato ke tattala dukushin dokinsa lafazin almuhur shine dukushin doki daidai yake da alfalu sai ce hatta innan lukumata la tasiru mithla uhud manzon Allah ya ce hatta da daidai da loma ɗaya da zaka ba ɗauka ka ba da fi sabilillahi manzon Allah ya ce za ta zamanto kwatancin dutsen uhud ga girma a ranar kiyama an gane ko illa kasancewar wannan riwaya ita riwaya ce wadda take da'ifa bata inganta ba illa kasancewar waccan riwaya da ta gabata ta kunshi ma'anarta sai ya ce abinda zai gasgata wannan hadisi ya ce shine faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu tauba alam ya alamu anna Allah huwa ya qabalu taubata an ibadihi wa ya akuzu sadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim ubangiji ta'ala ya ce shin yanzu su munafikai da suke aibanta muminai dangane da sadakar su ubangiji ta'ala ya ce ba su san da cewa shi yake karɓar wato tuba ga duk wanda ya tuba an ibadihi daga bayansa wa ya akuzu sadaqati kuma shi ke karbar sadakar mai sadaka kar su manta hau ba su ba suke karbar sadaka ni nake karbar sadaka in ji ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda muminai a lokacin da ubangiji ta'ala ya saukar da aya ta sadaka mawadaci sai ya ɗauko gwalgwadon wadatar shi ya kawo ya ajiye gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka wanda yake talaka bakin iya abin da Allah ya hore masa haka yake ɗaukowa ya kawo wani sahabi ya kwaso dukiya mai yawa ya kawo ya aje suka cewa zai nuna ma yana da dukiya riya ce yake wani sahabi abu akila al'ansari ya ɗauko zakka ɗaya na dabino iya abin da yake da shi ya kawo ya aji suka ce to me zai Allah me Allah zai yi da zakka na dabino suka ce inna Allah la ganiyun an sa'i haza me Allah zai yi da tiya ɗaya ta dabino ubangiji ta'ala ya turo sako allazina yalmizuna almuqawwi'ina minal mu'minina fi sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhara Allahu minhum wa lahum adhabun alim to shine anan Allah yace alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim shin ba su san da cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ke karban tuba daga bayansa duk wanda ya tuba shi yake karban tubansa kuma shi ke karbar sadaka ta masu sadaka kuma cewa shi ne matukar amsar tuba ne ga duk wanda ya tuba kuma majikai ne dangane da bayan sanominai kenan kaga anan da yace inna allaha yaqbalu sadaqa wa ya'khudhuha bi yaminihi nan sai yace wa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqati shike karbar sadaka da fadarsa da yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat duk wata dukiya ta haram ubangiji ta'ala na shahi albarka daga cikinta abinda ake nihi da arziba a nan karka takaita akan dukiya ta riba duk da cewa ita ce za ta zamanto ja gaba duk wata dukiya haramtacciya Allah na shahi albarka daga cikinta wa yurbi sadaqat duk wata sadaka wadda za a bada ubangiji ta'ala na dada ta dukiyar da ta rage Allah ya bunƙasa ta abinda ka gabatar da shi na sadaka kuma Allah zai tattale shi ya zamanto wato tamkar wani babban dutse a ranar kiyama al'imamu turmizi ya ce wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce sai ya ce an rawaito daga aisha daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwatancin wannan hadisi sai ya ce ba ɗaya ba daga cikin malamai sun faɗa game da wannan hadisi da abin da ya yi kama da shi minar riwayati minar sifat na riwayoyin da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke bayanin sifofi na Ubangiji tabaraka wa ta'ala wa nuzulin rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i duniya da saukowar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ke yi a kowane dare zuwa samar duniya wanda hadisi ne ya gabata wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage ma'ana kashi ɗaya daga cikin ukun dare wanda yake na ƙarshe ya ce ubangiji tabaraka wa ta'ala na saukowa zuwa samar duniya ubangiji ta'ala ya ma kansa kirari sai ya ce wa yake da bukata a biya masa wa yake neman arziki a azurta shi wa yake roƙon gafara a gafarta masa manzon Allah ya ce ubangiji ta'ala ba zai gushe ba yana faɗar haka har sai alfijir ya keto wanda hadisin na cikin bukhari da muslim wanda kuma yana cikin wannan littafi na sunan tirmidhi wanda ya gabata an gane ko shine sai ce wa nuzulin rabbi tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'i dunya da saukowar ubangiji tabaraka wa ta'ala a kowane dare zuwa samar duniya kaga wannan sifa ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala na cewa ubangiji ta'ala na saukowa sifa ce wadda take fi'iliya qalu sai suka ce تثبت هذه الرواية تثبت الروايات في هذا malamai suka ce waɗannan riwayoyi masu bayani dangane da sifofin ubangiji tabaraka wata'ala sifa zatiya ko kuma sifa fi'iliya ya ce gaba ɗayansu ya ce sun tabbata wa yu'manu biha ya ce kuma dole a yi imani da su haka malamai suka ce wala yu tawaham ba za a jingina kuskure zuwa marwaita a ce a wannan kuskure ne na riwaya ba haka manzon Allah ya faɗa ba wala yuqalu kaifa kuma ba za a ce ba to in kun ce Allah yana saukowa to yaya yake saukowa manzon Allah ya bamu labarin yana saukowa amma bai nuna mana ba kaifiyar yadda ubangiji ta'ala yake sauka mun yi imani da sauka in aka ce sauka ta sha bamban da hawa amma ba mu san ba yadda sauka ta ubangiji tabaraka wa ta'ala take don haka sai suka yi inkarin wannan riwaya wasu dama-dama daga cikinsu suka tabbatar da riwayun amma sai suka mata tawili suka ce ai a nan ba ubangiji ta'ala ba ne yake sauka rahama shi ce take sauka wasu suka ce a mala'ika ne daga cikin mala'ikunsa yake sauka to illa kasancewar nassin hadisin sai ya maida musu martani an gane ko da suka ce rahama take sauka to ai rahamar Allah ba ta keɓanta ba cewa hesulusun dare na ƙarshe rahamar Allah ba dare ba rana a duk lokaci sauka take kasancewar ubangiji ta'ala yana da rahama tari wanda ya rike 99 a wajensa rahama daya daya ce wanda yake jin kan bayansa a nan duniya mutum da aljan da dabobi da komai da komai gaba daya wanda suka ce mala'ika ne to mala'ika shine zai ma kansa kirari ya ce anal malik anal malik ni ne mai mallakar komai da komai gaba daya kuma mala'ika zai ce manzan lazi ya stagfiru ne fa'agfirula mala'ika zai ce wa zai roƙi gafara ta in gafarta masa wa yake da bukata in biya masa wani mala'ika ya isa ya ce wa yake da bukata ya biya masa ba wanda yake biyan bukata illa ubangiji tabaraka wa ta'ala ba wanda ke gafarta ma bayansa illa ubangiji tabaraka wa ta'ala ba wanda ya isa ya gafara sai shi wa man yaghfiru dhunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun to shine yace da irin wannan sifa ta saukar ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda sifa ce fi'iliya a kowane dare zuwa samar duniya malamai suka ce kad tasbutu riwayatu fi hadha tabbas suka ce riwayoyi sun tabbata a wannan babi na magana game da sifofin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa yu'manu biha kuma dole a yi imani da su wala yutawahham ba za a jingina kuskure ba zuwa marwaita wala yuqalu kaifa kuma ba za a ce ba yaya Allah yake sauka in kun ce yana saukowa an gane ko haka za ruya an malik ibn anas malam ya ce haka aka rawaito daga al-imamu malik wasu fiyana ibn uyaina da sufyan ibn uyaina da abdullahi ibn mubarak al-marwazi gaba ɗayansu suka ce an ya ce annahum qalu fi hadhihi al-ahadith sun faɗa game da waɗannan hadisai na sifofin ubangiji tabaraka wa ta'ala suka ce amin ruha bila kaifa ku shuɗar da waɗannan sifofi na Ubangiji kamar yadda suka zo ba tare da kaifiyantawa ba idan Allah ya ce yana da hannu sai ka ce yana da hannu amma ba tare da bayanin cewa ga yadda hannun Allah yake domin manzon shi bai gaya mana ba shi bai gaya mana a cikin alkur'aninsa a cikin alkur'aninsa ya tabbatar mana cewa yana da hannu kamar yadda ayoyi sun gabata a darasin mu na jiya wa qalat yahudu yadullahi maglula wa qullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha irin fadarsa innal ladhina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim da fadarsa awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun da fadarsa qala ya iblisu ma mana'aka أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالي shine suke cewa amir ruha kama ja'at bila kaifa haka sa'ad imam malik suke fada ayoyi waɗanda suke na sifofin ubangiji tabaraka wa ta'ala ku shudar da su kamar yadda suka zo yanda Allah ya faɗa a cikin alkur'aninsa ko yanda manzonsa ya faɗa a cikin sunna ingantacciya ku tabbatar ma Allah sifarsa amma ba tare da kaifiyantawa ba ku ce ga yanda take ya ce wa haka za ƙaunar ahalin ilimi min ahalin sunnati wal jama'a wannan fada ita ce fadar wato malamai na ahalin sunna wal jama'a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan da tabi'ai da atba'u tabi'ina akan wannan suke an gane ko ya ishe ka hujja ko manan cikin muqaddima ta risala wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi duk wasu sifofi na ubangiji tabaraka wa ta'ala sai da ya tabbatar masa da su ba tare da kaifiyantawa ba sai ce wa ammal jahamiya su kuma jahamiya wanda jahamiya kasancewar sun kai karshen kafirci wanda sun karyata sifofi na ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda wata jama'a ce ana dangana su ne zuwa wanda ya kirkira ta shine jaham ibnu safwan jaham ibnu safwan dan haka mabiyansa ake kiransu jahamiya kamar yadda masu biyar sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ake kiransu ahalus sunna wal jama'a shine yace fa an karat hadhihi riwayat gaba ɗayan waɗannan riwayoyi masu bayani game da sifofin ubangiji tabaraka wa ta'ala sun yi musu su wa qalu sai suka ce ha za ta shibihu wannan ai kamanta Allah ne da bayinsa yace wa qad zakara Allahu azza wa jalla fi ghairi mawdi'in min kitabihi malam ya ce tabbas Allah ya ambata a cikin alkur'aninsa ba ma a wuri ɗaya ba wuraren sun wuce a cikin lissafa alyada Allah ya ambata cewa yana da hannu ayoyin da muka karanta da su wasam'a Allah ya ba mu labarin cewa yana ji walbasara kuma ya ba mu labarin cewa yana gani inna Allah kana sami'an basira innahu huwas sami'ul basir yace fa ta'awwalatil jahmiyatu hadhihi al-ayat jami'a sai suka yi tawilin waɗannan ayoyi fa fassaruha ala gairi ma fassara ahlul ilmi suka fassara su bayan da malamai ba suka fassara su daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda suka biyo bayan su wa qalu sai suka ce inna Allah lam yakhluq adama bi yadihi suka ce Allah bai halicci Adam da hannun shi ba bayan Allah ya ce ya iblisu ma mana aka anta sujuda lima khalaqatu bi yadayya ya kai iblis mi ya hana ka sunkuya ka yi sujada ga abin da na halicce shi ga wanda na halicce shi da hannuna shine adam Allah ya ce ma iblis mi ya hana ka duka ka yi sujada astakabarta an kunta min al'adi Allah ya ce girman kai ne kai ko kuma kana daga cikin waɗanda suke ganin cewa sun fi adam matsayi a wajena wa sai suka ce inna ma anal yadi hahuna alquwa suka ce abinda ake nihi da hannu a nan ai alkuwa wato karfi ake nihi to in karfi ake nihi menene kenan adam ba shi da wata ɗuriya ta daraja akan iblis saboda iblis ma Allah da karfin shi ya halicce shi wasu suka fassara cewa alyadi ni'ima ake nihi kamar yadda suka ce bal ya dahu mu basu ni bal ni'ima tahu haka a sha'ira suka fassara to ai shi ma iblis Allah da ni'ima shi ya halicce shi duk wata halitta ni'ima ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ta samar da ita Allah ya halicci duk wata halitta da ni'ima shi kenan anan menene Allah zai ma zai gora ma iblis cewa ya halicci Adam wato da hannuwansa wanda gaya a cikin hadisin ceto wanda na cikin Bukhari da Muslim a ranar kiyama idan wahala ta yi wahala jibi ya gama jama'a za su ce mu je wajen wanda zai nema mana ceto wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala kai tsaye aje wajen adam su ma adam kirarin cewa adam kai ne farkon halitta kai ne wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicce ka da hannayensa sannan ya busa maka rai daga cikin rayukan da ya halitta saboda haka ya adam muna fam muna nema alhurma ka nema mana ceto wajen ubangijinmu ya rabe hukunci kowa ya san matsayinsa dan aljanna ya aljanna dan wuta ya wuta kaga anan sai sun tabbatar masa kai ne Allah ya halicce ka da hannayensa kamar yadda manzon Allah ya bayyana mana to sai suka ce a inna ma'ana liyadi hahuna alquwa suka ce abinda ake nihi da alyad anan wato alquwa karfi ake nihi lalle lafazin alyad daga cikin larabci yana daukan ma'anar alquwa an gane ko kamar yadda Allah ya ce wazkur abdana dawud zal'aid zal'aid ay zalquwa kamar yadda Allah ya ce was-samaa banaynaha bi aidin wa inna lamusibun bi aidin ay bi quwwa an gane kuma sannan ma'ana ta biyu al-yad yana daukan ma'anar ni'ima to sai suka yi tawilin wannan sifa suka ce a ai anan ba hannu ba ake nihi abinda ake nufi karfi suka awwala wannan aya ishaq ibn ibrahim ya ce inna ma ya kuna tashibihu ya ce al'amarin ba kamar yadda suke faɗa ba ne shi tashibi kamanta Allah da halitta shine idza qala yadun ka yadin aw misl yadin idan ka ce Allah yana da hannu kamar hannuna ko yana da hannu kwatancin hannuna kamar yadda wata jama'a ce almushabbiha su saboda wuce makaɗi da rawa in za su tabbatar ma Allah sifa sai sun kwatanta da tasu sai su ce inna lillahi ainan sai su ce ka aika ayunina ma'ana Allah yana da ido sai su ce kamar idanun yana da hannu kamar hannunmu yace to wannan shine kamanta ubangiji ta'ala da halitta aw sam'un ka sam'in ka ce Allah yana ji kamar yanda nake ji aw mislu sam'in ko kwatancin yanda nake ji yace fa iza qala idan mai fada yace sam'un ka sam'in Allah yana da ji kamar yanda muke ji aw mislu sam'in ko kwatancin jin mu ya ce fa haza tashbih wannan shine kamanta Allah da bayansa amma in ka ce Allah yana da hannu hannu wanda ya dace da girman sa to wannan baka kamanta shi ba da halittar shi wanda mun yi misali ba so ɗaya ba so biyu ba kaga sauro yana da hannu giwa tana da hannu shin hannu wanda yake na sauro kwatancin giwa yake tsuntsuwa yar bewar Allah tana da ido mujiya tana da ido shin idan baiwar Allah daidai yake da na mujiya idan ka ɗauki tsuntsuwa yar biyar Allah tana da fufiki meke yana da fufiki shi meke fufikin su ɗaya yake to don haka ubangiji ta'ala duk abin da ya ce yana da shi na sifa ka tabbatar masa ba tare da cewa ga yanda sifar shi take ma'ana shi ya san yanda kaifiyar yanda sifar shi take shine ya ce wa amma idza qala kama qala Allah ta'ala amma idan mutum ya faɗa kamar yanda Allah ya faɗa yadun wa sam'un wa basar Allah ya ce yana da hannu kace kayi imani yana da hannu wanda ya dace da girmansa Allah ya ce mana yana ji kayi imanin cewa yana ji kamar yadda ya dace da girmansa ya ce mana yana gani kace yana gani kamar yadda ya dace da girmansa wala ya kulu kaifa ba zai ce ba ga yanda jin Allah yake ko ga yanda hannunsa yake ko ga yanda ganinsa yake wala ya kulu mithlu sam'in wala ka sam'in yace fa hadha la yakunu tashbihan ishaq ibn ibrahim yace wannan ba a kiran shi kamanta Allah da halittar shi yace wa huwa kama qala Allah ta'ala fi kitabihi wannan ko kamar yanda Allah ya faɗa ne a cikin alqur'anin sa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wani abu bai zamanto ba kamar ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana babu abin da yi kama da shi ko da mun yi tarayya da shi a cikin suna ko a cikin sifa to wajen hakikanin sifar da kaifiyar ta mun sha bamba wa huwa sami'ul basir sai ce shi ne shi ne dangane da duk abin da bayansa suke faɗa kuma mai gani ne dangane da halayensa yanzu anan ayar nan mukalla da yace laisa ka mislihi shay'un babu wani abu wanda ya kama da ubangiji tabaraka wa ta'ala kaga wannan ya kore ma kansa kamantacceniya da duk wani abu wanda ka sani na halitta amma sai ce wa huwa sami'u kuma shi mai ji ne nan me yake tabbatar ma kansa sifa ta ji kenan yana da sifa ta ji to amma jinsa ya sha bamban da na halitta saboda babu abin da ya kama da shi sai ya ce albasiru kuma shi mai gani ne kaga anan ya tabbatar ma kansa cewa shi mai gani ne ba makaho bane ba kuma shi mai ji ne ba kurma bane ba amma jinsa da ganin shi ya sha bamban da duk wani abu wanda muka sani to wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa wanda abin takeici galibi jama'a anan sai a ringa cewa ai mu malikiya ne to kuna tare da al-imamu malik a reshe amma ba kwa tare da shi a asali a aqida ba kwa tare da al-imamu malik iya aqidar imamu malik ba ita bace ba aqidar ku amma a wajen bangaren abin da ya shahi masail waɗanda suke na ibada kuna tare da al'imamu malik amma a tushe ba kwa tare da shi menene amfanin mutum bai tare da kai a asali amma sai a reshe za ku haɗu da shi don haka in har kai ba maliki ne wanda yake na gaskiya dole ka tabbata akan wannan aƙida wanda ita ce aƙidar annabawan Allah gaba ɗaya da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duk wasu mutanen ƙwarai waɗanda suka biyo baya aqidar ahlus sunna wal jama'a ce tabbatar ma ubangiji ta'ala sifofi da sunaye wanda ya tabbatar ma kansa ba tare da kaifiyantawa kuma ba tare da yi musu wani tawili ba shine anas sai biyo baya da hadisin Anas dan Malik da yake cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani azumi ne yafi bayan azumin Ramadan faqala sai manzon Allah yace Sha'aban ma'ana saumu Sha'aban azumin watan Sha'aban li ta'zimi ramadan domin girmama ramadan ma'ana dan ka saba kafin azumin ramadan ya zo kenan kayi azumi ka samu training kenan in ya zo ba za ka ga wahalar shi ba kila sai aka ce masa fa ayyu sadaqati afdal wace sadaka ta fi kowace kada sai ya ce as-sadaqatu fi ramadan wato sadaka a cikin watan ramadan a takaice dai hadisin bai inganta ba kamar yadda malam ya ce haza hadisin garibun hadisi ne wanda yake ba'ifi sai ce sadaqatu bin Musa alfarqad ya ce laisa indahum bi zakal qawi ma'ana marwaici ne wanda yake ba'ifi dan haka hadisin bai inganta ba kuma ya ci karo da hadisi ingantacce domin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani azumi ne yafi kowane azumi sai ce shaharullahi muharram bayan ramadan manzon Allah ya ce fiyayyen azumi shine yin azumi a cikin watan al-muharram tare da cewa ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu watan da yake yawaita azumi a cikin shi sai watan sha'aban wanda wani lokaci in ya kama azumi a cikin watan sha'aban kamar ya sadar da shi da ramadan kamar ba zai aji ba an gane ko hadisin kenan malam ya shigo da shi don nuna mana fadala ta sadaka da aka ce fa ayyu sadaka afdal sai ce as sadaqatu fi ramadan wannan shi ma ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar da yake da sadakar da yake in watan ramadan ya kama manzon Allah yana lullunkawa kamar yadda ya gabata a darasin mu na bukhari sannan malam sai zo da hadisin al-hasan al-basri daga Anas dan Malik wanda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ita sadaka tana wuce fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan tana ba bawa kariya dangane da mummunar wato mutuwa mummunar mutuwa wasu malamai suka ce kamar shine duniya a cikin ruwa ko raushewar gini ko kuma kasancewar wato mutuwa wadda za ta zo ma mutum kamar misali fadowa daga kan wani abu ko mutuwa ta kai tsaye wannan duka suna kiranta mita tusu to yin sadaka na kare mutum dangane da mummunar mutuwa sannan kuma tana kare shi dangane da fushin ubangiji tabaraka wata'ala tare da cewa shi ma hadisi ne ga ifi bai inganta ba amma sadaka tana zame ma bawa garkuwa tsakaninsa da wuta ita kuma wuta tana daga cikin lawazim na fushin ubangiji tabaraka wata'ala domin duk wanda Allah ya fushi da shi to karshen sa wuta da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أكبر الله